الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata da nan laraba sha biyar ga watan rabiu na rabiu da akhir shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya hudu da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta mun ga darasi na ɗari biyu da arba'in da biyar daidai za mu tashi darasi na ɗari biyu da arba'in da shida babu khiyarun na a cikin yana cikin wato babi na arba'in da hudu babu kwabilin sahaba ko fada'ilin sahaba inda za mu gaji babu khiyarin na hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyu a littafin allolo wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan na babban malami muhammad wa abdulbaki inda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na haure fito bin yaman radiyallahu ta'ala anhu ma da yake kulli ladan da albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu yi aiki da abin da za mu mala yace babu khiyarin nas babu da yake magana akan um, zaɓaɓɓun mutane mun ce mana cikin kitabun fada'il sahaba shine kitab na 44 babu yarin nan shi ne babi na talatin da tara babu yin magana akan zababbun mutane a larisa fito ya wa na da arba'un hadisi mai lamba ta dubu da ɗari shida da arba'in da biyu ana abu wa yara biyar rawa anhu an karɓo daga abu wa yara allah ya kara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kan yace daga nan jira da mun da Allah tabbata gare shi yace tajiduna nasa ma'adi za ka samu mutane ma'adi ai usulan mukhtalifa suna da asali tushe daban-daban shine ma'adi za ka samu mutane kowa yana da wato irin tasa ɗabi'a يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وشي أصولا مختلفة شنو معادن kaga yadda ma'adanin karkashin kasa na ɗauko ai wannan bai gaba da wannan ba ko yawwa dan za ga yanzu zinare ko zuwa kaifiya a shagon zinare akwai bambanci tsakanin na Saudiya da na Dubai to shi ne bambanci wato shi ma sai an ga annabi ya kwatanta da ma'adin to abin da aka hako a Kano ba daidai ke da wanda aka haɗa a Zamfara ba kowane da nasa idan da kima da kwari da yake to shi ne annasu ma'adin mutane suna da wato matsayi daban-daban khiyarun fil jahiliya amma ku sani zababbun da jahiliya kuwa khiyarun fil islam su ne zaɓaɓɓun su suka shiga musulunci abin nufi wanda ya shuhura a kafirci to in ya musulunta zai zama da shuhurar da kuma ya musulunta ai za ka ga abu sufiyan kafin ya musulunta ai sarki ba sarake babba ne a cikin ƙurayshawa ko to da ya musulun da waje annabi ya kiyaye masa wannan martaba ta ta to shi ne yake idan faqihu amma idan suka fahimci addini da kyau faqihu ko ko faqihu duk lura da gobe wannan kafin ko dai kai mata kasa ko kai mata zamma idan faqihu alfiqhu kuma shine alfahamu idan suka fahimci addini ne mafhumul mukalaba in ba su fahimci addini ba ba su ne khiyarun fil islam yawa idza faqihu ko idza faqihu ko ne ne wa tajiduna khairun nas za kuma ka samu mafiya alkhairin mutane fi hada sha'an a wannan al'amarin su ne a taddahum lahu karahiyatan su ne mafiya tsananin kyamarsa shi ne ba da suke ce kyamar ne a shidda mu lahu karahiyatan su ne mafiya tsananin kyamarsa shi ne shi ne ba da suke ce mukami wanda suka fahimci addini da kyau to su suke gudun kuma mukami da shugabanci ba su suke neman ruwa a jalla ba wannan hadisin aka yi nuna wanda ya fahimci addini to yana gudun shugabanci karka da kuma na matsalar annabi yusuf matsalar annabi yusuf daban da irin tamu domin shi a wannan lokacin ya zama dole ma yi kuma ya bayyana kansa domin babu waɗanda suke nagartaccen kuma a mutattu duk kuma arna ne jami ala hazain al-amr ne hadithun alim ba irin kamu ba za ka zo da cikin musulmi ka zo ka kalle mu ka ce mana kai ma jami ala hazain al-amr ne hadithun alim to da haka idan ya zama labudda kai karfin da aka janyo ka to dan sai Allah ya taimake ka amma kowa ya sani yanzu bukari yadda dabaru ake yi ma ka ce shugabannin jami'a ka ce wannan masu zaɓe a sunan su dalige ka ce yanzu sannan ka zo kai ta abubuwa kai ta abubuwa wanda ba lada kai dai to ka san da bambanci wanda za su zo su yi da wannan da yake kiransa manufa da kuma wanda za a je a zakudu a ce lallai sai ya yi aida wannan to annabi ya ce kuma wanda ya nema sai mu bace da kansa amma wanda kuma aka janyo shi Allah ya ce sai mu tallafa masa to wanda suka fahimci addini da kyau annabi yake za ga su suka fi kowa da ban shugabanci amma yanzu kun ga yadda abin ya koma ba malami ba jari ba basarake ba ba fadi ko kowa yanzu yi ta karfin ya je ya yi shugabanci kada canza wannan kai ka san wutar alkiyama ake nuna jalla wata ji duna shawarar nan ka ga ne ka fahimci wannan gabar da kyau a cikin da umar hukar ya ce wanda suka fahimci addini kuma zaɓaɓɓun mutane su suka fi kowa gudun bukari suka fi kowa kyamar shugabanci wata ji duna shawarar nan za ka samu mafiya kyawun mutane kuma zalwa da aiki su ne masu fuska in ba ka gane waje a nan yake annabi na fi haula ibi waje wanda zai zo waɗannan da wannan fuska a ga ta kawo bin nakira wa haula ibi waje waɗannan ma da wata fuska in ya zo la ilaha illa ila haula wa la ila mudabbirin bayna zalika shine annabi ya kwatanta munafiki da kamar akuya da take a tsakanin garke ke idan ya ji wannan sai ne ka kuka ce ta yi zama in wannan ma suka yi zama ce ke don ba su da guri daya su ne munafukai kuma kun san abin da kai shi wannan zumbin na munafukai ba ba kategori din da babu dama su shugabanni da yawa abubuwan da zama yake kawai ta ka mace ido ai wani ya yi kaza wani ma ya yi kaza a kowace su kawai tana a cikin zai ja babban riga ya wanka yadda kake fita neman abinci shi ba wannan abin shi ne sana'arsa ya tafi ido kawai labarai zai tattara na ƙarya da na gaskiya ya je ya rika gaya wa masu ɗan siyasa ai an yi kaza ai kaza ma da aka yi kaza aka ce shi kuma akwai shugaban da kawai zai zauna ya ba da awa ɗaya biyu da saurari waɗannan abubuwan to akwai jami'in yan siyasa in ka zo bangaren masu kuɗi shi ma akwai wanda kawai ɗaukar kafa ke fije da ɗauki maganganu su ta faɗa da ɗaya da gaskiya shi wannan da yake wannan abin sana'a ta kenan har malamai akwai wanda shi da biya ta kawai ya gane malam wani yana da son sai gudu sai dai sai ai wani ma kaza na ga ba tun da ya faɗo yanzu malami zai saurara shi a samu sai gudu wani irin siya ba to idan wato an gaya ma gurin ma da yake kiransa masu kuɗi da 'yan siyasa wannan mutum ba zai yi mamaki da yawa ba amma a ce ba malamin da yake kan koyar da mutane karantar da addini yana da juma wanda ɗan sojojin baka ana jiya ba wani daga cikin matasan matasan malamai a manyan malaman mutum na wata an zauna haka za a wata tattaunawa kawai sai wani yake kace ai aka rubuta Allah ai wani ma kaza da kaza da kaza yake ya kawo mu wurin da shi ina cikin manya manyan malamai a garin nan wallahi wani ne wato ya furge da zai ce wani haba haba wani yanzu in ma an faɗa kai yanzu ba za ka iya bai da wancan iya ta tsaya waje ka gaya ba yake irin wayannan bayan Allah a shekarun su ne su ne zai ka dauko da zai ka faɗa shi kawai irin ɗan dan ba a so kama sunan su ne gan da gari ya gaya mata haka yi kamata haba ai ba wai irin ko gidanka ginawa za ka yi ko a gidanka ka gina gidanka iyalinka familinka a gina akan kar kar ka gina yayanka akan an ce an ce baka so ba sai ka zauna lafiya amma an ba haka ba za ka yi kan buɗe kunnu a wani yanzu ce kaza to ba za ka zauna lafiya ba domin kowa sai an haɗa kai kowa kuma sannan za a yi kara ma damuwa ne kawai domin koya kana da haƙuri ai ka ga Allah ka kan mutum da adam ne ga wajen da ka san shi ka ga da ke yi wannan abin ya faɗo ba wani abin da ba ya jona kawai sai ka yi hakuri ne kuna tafiya a haka amma za ka rika ji a ranka cewa wani ya zaɓa ka to wannan ɗabi'a ɗabi'a ce da ba ta wurin mutum ya zauna lafiya illa shi ne ba ka ta gurin mutanen da babu ko wanda ɗabi'a ce kenan ba wasu malamai suke bi suna zuwa suna kai musu sai gumi su kuma malamai su ɗauka wasu masu kuɗi wasu 'yan siyasa kowane irin mutane kuma ku je ku auna ku gani wanda baya karɓar sai gumi za ku ga ya fi lafiyar zuciya da wahala irin wani cututtukan na damuwa ga sun kamu da wahala amma in dai za ka buɗe kowa ya zo da faɗa ka riƙe irin jarar to ɗabi'a ce mara kyau ɗabi'a ce mara kyau duk wanda zai iya bayan magana a bayan gidan ka an kafi karfinsa yawwa ai baka da shi domin kafi karfinsa ne za a yi zuwa gaya ma ba alhadar ibn ali wani ya zo ce da iwa da ya ce ma kaza kaza shi kuma da yake dan gaza gani sai ya ce to na zuwa bayan ya yi da ya fito sai rike sai rike dokar da suna zuwa yi ɗaya sallama da mutum ne ce kuma ya ga abin da kake gobe zai kuma zuwa gaya ba ba zai ba ya riga ya toshe kofar wannan cikin magabata da ya zo yake wani ya ce masa wani ya ce ma da kaza da kaza zai da ya gaba zai ya ce kai kuma kace ne ana magana mutum da ne yawwa ɗayanar aiki kai ma ka so ba kaga yan labarin bikin sarki cewa wai za a aikin ladina ko dole fi ayatina fa aridanu hatta yahudu fi hadith al-gayb wa in ma yutiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma lakum min وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها في الله يتي فلا تقعدوا معهم حتى حتى يخوضوا في حديث الجاهل إن ما يتوفى إنكم إذا مثله شنو كوي in da baka tashi ka ba gurin da ake ke gantaka ko ɗaya gumi ba to yadda aka ba su zunubi goma goma wallahi kai ma goma za a ba ka kana gurin kana gida kai kada kana mamaki kai baka ce ka da ba amma dai kawai mamaki kake to an da kai a zango Allah ya ji ko dai ka hala ko ka bugu amma wani za ka ji shi ba shi yake bai gurin ba amma ya nade komai yana ji bai yi ina yi ba to Allah ya madaukakin zanji ya ce hadda kai eh yana da na rediyo da jini saboda haka wannan ɗabi'a ce mara kyau lalle ya kamata mu kiyaye kuma za ka ga kai da gani ko a yarinta na ka samu yaro aka ce ya faɗi wani abu ya kake gani idan zai kona su kawai da niyya ce mai kyau a rika mutum ya faɗi wani abu ya kira ba daidai ba ne me za mu koya ƙarƙashin wannan na ɗaya الفقه والعلم بأمور الشريعة ركن متمم للإسلام فهم جاهلي على أمر الجراء مسلم في ركن ليس كذا تعدو تجيئون مسلم كان النبي ذم السعي في بلد الإمارة زنجين ما ذقوا قلب من مكاني da wahala a ga mutum an bashi dan mukami ya riƙe kuma yanzu mun bace dan bai dora shi a keken bera ba kuma ya rika ganin biya ne wani an ba shi yanzu wannan su yana ganin idan masuliya ce da shugabanci nauyi ne inda al'ummar mu da musamman sai siyasa ta ga mutum nauyi ne ai da mutum da a rika bin shi wallahi ba zai ku ba wani amma ne ga guri ne na holewa da fantabawa ai ka zama wannan magana shi sa ake yanzu ba ku haka ganin wai haka siyasar ba malami ba jami'i ba a mai kuɗi wata kowa so yake inda wahala ce a ibrahim da ake a ungo kuma da da ake kiran su kwamitoci da aka yi wani abubuwa sau ana rika su kara sauka kana yi ana cewa ka za kana wallahi ba za ka yi ba an zo da roka ce ke ka aiki a ji ai ka za ka za ce billahi da ji ba zan ba saboda ai za ka wannan aikin ne tsalla nauyi nauyi ne amma wanda amfana yi ku saboda haka zargi ne wa madani man ya aiko anha wa yadhadu fiha da kuma yaban wanda yake kamewa yake kuma gudun shugabanci shugabanci ba ko na gidanka kawai don dole ne Allah don dole ne ba yadda za ka yi amma nauyi ne dalla shi za a nabi yake kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati na biyu na uku zammu ne ba zargin munafiki wa sa'i bainan nas bil bandat da kokarin bata wato tsakanin mutane ta hanyar barna wani irin hadisi wani labari da kasri mana da kasri lisan da daukan magana ka kai wa wani jami'ar da ta bata mutane wannan haramun amma in zance ne ka ɗauka don gyaran alhali wani hadisi ne ma ya tabbata haka babu min fa za iya ta yi kwari babu da yake magana akan wani abu daga falalar matan kwarin jawa ana biyo wa yana biyar lawa an hukar gani to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko na ji annabi ya da mun Allah tabbata a gari yana cewa ni sa'u quraishi matan kwarin jawa khairu lillahi rakibul ladhi su ne mafiya alkhairi da duk matan da kasan suna hawara kuma in dai mata suna hawara kuma to kurai jawa suna da su me yasa ya kace anahu ala ibni su ne mafiya tausayi da yara kanana ahnahu ala ibni mafiya tausayi ga yara kanana kun ga abin da matan mu za su koya ko shine abin da ake su ne nan fatan kuma ta su zama role model din amma mutum ba wuce yanzu ba wuce tunda a cikin da yake yi muka sani za ta yi a jami dan wata biyar ta tsallake ta rabu da saboda sun ba ta da mutunta kullum muna wannan magana saboda kawai ai gwaron da za ma ta yi cewa wani abu ne wanda za su yi abola mafi yawanci za ga ai ba a wata hanya mai kyau yawwa amma wannan fa da daura aurensa a masallacin zera aka daura ko anan misali sosai an buƙaci da shari'a amma saboda sabani tsakanin ta dawa da mijin da zai ta ajiye yanzu yaron da yake wata biyar ne sani to wai dan kawai a kunta tawa in ji abokin fadan da kuma ƴan uwansa to shi ne yadda alahu ala iblis mafiya tausayi ga yaro wa ra'ahu ala zawjin fi zati sannan mafiya suna da tsananin kiyaye miji akan kansa su kiyaye zuciyarsa su kiyaye mutuncinsa lokacin da baya nan sannan su kula da ƴaƴansa idan ya bar duniya abinda malamai suka fassara kenan bayan ya bar duniya in ya bar dukiya ba wanda ake ta ɗiban yara tana tafiya jan aiki ko ɗaya ko biyu ba ne eh za ka ga mamaki wanda an musu an bar ƴaƴan da dukiya wallahi da rage yawo da su a mota tana kai su gurin duk wani gurin ban tabawa kafin shekara biyu kuɗi ya ƙare dama duk yaran handicap ne ba su iya wata sana'a wai ita ma ba ta iya ba sai kuɗi ya kare a shiga uku kuma kama wannan shi ne al'ahu wato ala zaujin jira da ya yi malamai suka ce ta kula ba da dukiya ba kwandaren kayansa yana nan da baya nan za ta kiyaye mutuncinsa ba za ta riƙa yawo ba ta kiyaye mutuncinsa ta kiyaye masa dukiya in ka sa akwai wanda za ka ga wato su a kan kansu almubazzarai ne bi yadda muke ya kai ga hakuri sai sai ran ya bari ka zo gida ka tarar da abin da ka zo ne amfani an bar shi an lalata ko ka zo neman wani abu a ce babu an bar shi yara yan gongon sun sace irin wani abu wanda ba ruwan ko ba ka ce a rika kullum kullum abu da za ka zo ka da ita kuma yanzu an gongon ba ruwan da dare da rana suke shiga an san da ya taɓa aiki shi dai ba ba za ka rage gane cewa man da garan ka da kake amfani da shi baya nan ba jiran da za ka aiki ne ko ba ka wani mukulli da ba ku gani mukulli in ya fadi za sai a maka laifi a hanya yanzu ya fadi daukewa ne saboda zai shiga kilo yawwa da mukullai dai kai za ka don amma yanzu ne ka kabar mu kai mun jiya da yawa da wani yaro ya ganin shi to a gaban da zaka rika tafiya waje ba ka ba saboda ya tsara wa kilan da nauyi kuma ɗaya daga cikin illolin da ka san duk unguwar da ka kalla in kana so ka koma unguwa ka rika lura da wani abu duk unguwar da ka je ka ga ake wai kake da yan gongon masu awon nan auna abubuwa billahi nabi ka tanaji ne gaji domin akwai barayi Allah saboda yara ne za su ta koyan ɗauke ɗauke suna kai wa waina ana ba su kuɗi duk unguwar da ka gani akwai irin waina a kewaye da su to yara za su koyi da kiran mutane al'umma ce wanda bai yi illolin kiran al'umma da ta san kanta ba a wurin su zauna kusa da mutane in za a zo ka yi wannan karatun din da ka sani kawai ka je ka zauna awa biyu a gefe kawai gurin wani ka kallon irin yaran da za su kawo kaya shi za a rike saurin exoneration yaran ka da an zuwa ce ai ka rasu ai wallahi ba ne ba za su zuwa shi islamiyya ta kawai in an fara abu ko zargi ne ka ce da za ka yi bincike ka bincika ka bincika saboda haka wannan shi ne kuma al'umma ba irin kaza ba ne da za ka ga yanzu in an ya zo a tattaru a ce kaza ba a yi da shi ba wannan magana yanzu nafila shi kawai yanzu yanzu shi sa ba maganin daidai ya kula abu huraira ala isri zali ana wannan magana bayan wannan magana abu huraira yake walam tarkab maryam binti amran ba'ira kasu amma ba ku sani na na maryam ba ta taba hawa ga kun gudun da take ne wannan magana take ne na yawa kage Allah ya zabe ta akan matan duniya to kada ku ga ce kun matan kurai dawa su ne sama da kowanne mata amma ba wanda suna na wajen don na Maryam ba ta kima zawara kuma yawa shine aka kire shi to wanda Maryam kuna sama amma ba a sama da kuke ba shine karin bayani da kai don ga hadisi da ban baya ya zo ya faɗi mata masu daraja ko bayan ya faɗi sauran matan jinsi da nana Maryam da aka faɗi suna na Fatima na yawa ajiya ba ta firauna zai zo da haka ya gaji da da mazayi ila mu ya man ka batu li ne dai sai matsayin matan kuraitawa na biyu fadil da kunuri wa shafaqati ala al-awlad falala tausa sawa yawa tausa yawa yawa tausa yawa لو وجوبه في التربية والقيام على الأولاد واجبي ne ka tsaya akan kula da ƴaƴanka duk wanda ya san ba zai iya kula da ƴaƴa ba to kare haihu haihuwa ba dole ba ce amma kula da dole wannan shi ne kawai ba wanda ya zai ka haihu amma an ka haihu to sai ka kula da wa zurri mali sau da kula da dukiyar miji babu mu'akhatun nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabi babu da yake magana yadda annabi ya hada abota da yan uwanta da tsakanin almajiransa haka ce da ali shi ne wanda ya zauna da annabi wato yan kira da da annabi alaihi salatu wasallam ya imani da shi ya mutu akan haka ko da da lahaza ne ga annabi ya imani da shi zahiri ne to yadda annabi ya riga hada yan uwanta da tsakanin almajiru wal ansar yan maka da yan madina ana da bin malik radiyallahu anhu an asim ana da malik ya karbo daga asim ana da kullu da ana sai na ce wa ana san malik a bana ga annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala shi ka samu labarin annabi ya ce la ilma fil islam babu wani alƙawarin yarjejeniya a musulunci wanda za a yi tsakanin autu da kazara da misali tsakanin fulani da bari bari wata yarjejeniya ta alkawari da za a yi amma wace aka kore a nan shi ne yarjejeniya ta ta zalunci ka san yadda ake yi a da za a zo tsakanin fulani da bari bari fulani suna da jima da wata kabila daban wataƙila suna rigima ne a kan kawai an fita faru da a kan zumo da aka samu ko bera wayan sun ce na ne wayan nan ba sun ce na ne aka ce kana da yi ana yi fada a kan bera to yadda ce idan mutum ya haifi yaya in ya fara jima zai ga yayansa muna rigima da suwa ne na gadon muku da rigimar ce baba mun karba to idan suka yi kawance da wata kabila sai a gaya musu muna da jewa da kabila a zafi kun yadda za ku jewa ka mana mun tashi faɗa da ku shirin wannan alƙawarin annabi ku babu biya musulunci wannan ai kabilanci ne yawwa sai annabi ya ce babu shi ba hulhul hudud da ake yin wancan ba wannan yanzu ne a haɗa kai ko da da an zane don ai aikin gayya wannan akwai ta har yanzu har yanzu shi akwai shi shi ne wanda annabi ce da za a kuma yanzu bayan musulunci ya zuci da za a kuma yi zanci kaga an taɓa yi kafin musulunci yake da za a maimaita shi zanci to shi ne in abu ya taso yaran unguwa yadda yadda da aka yi a ciki an yi kira kowa ya zo har wanda ba musulmi ba duk zuwa da zai shi ne hiri wanda abu ne mai kyau akwai shi a musulmi a zaruwa na so a samar da a kawo ofis na yan civil defense cikin unguwa ya za a yi kowa ya zo shi ne hiri wanda akwai shi a musulmi mun fara ganin bakin fuska suna shigowa domin da abun biyan sun tarwata yaran su masu zama su ne musu kaza kaza kaza yara mu magance za su dawo mana ne su je da nan wannan shine ne kyau da musulmi to layin sun wanda aka kore na kabilanci fakala bi bi kada halafan nabi sallallahu alaihi wasallam baina quraish wal ansar fi dari yace da ka kada bi asini annabi ya hana kawance tsakanin ƙwayawa da nan tarawa a gidana wanne ke nan mai kyan shi ne wanda muka ce ba kore shi ba dama shi mu'akajin shi ne a yi jalar haske wa nusra ko in yi a kan gaskiya da taimako wannan shi ne a wato haɗa yan uwantaka wallahi na tabawwa dara wal imana in ka bude ne ne gona man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوقف نفسه فاولئك هم المفلحون كما لا يجي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان na farko ita babul mu'afa wata alifu al-jiru wa taqwa ana so ai mu'afa ce akan al-jiru wa taqwa shine nagarta da kuma taqwa ana bukatar sa na biyu ko kuma karkashin sa la al-ismi wal udwan ba ne ko kada a yi da akan al-ismi sabo wal udwan da kuma wato azalin na biyu man kabatu zahira lil muhajirin wal ansar matsayin tsara ga mutanen maka da madina wanda ya zuwa fili babu fada'ilu ko fadlu sahabati babu ne yake magana akan falalar sahabbai ثم الذين يلونهم سنة المجرم سوى جنان تابعي ثم الذين يلونهم سنة المجرم المجرم أتباع التابعين يوما على هذا إذن الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في أي زمان يبدو في أهل من الناس ونظام من دينه دا في أهل شيء وذو الجماعة التي فيها كثرة ووسعة mutane da yawa za su yi fita yaki wani zamani zai zo da mutane da yawa za su fita yaki fa yi za su aje da su tukun man sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam shi a cikin ku wanda ya zauna da annabi alaihi salatu wasallam fa yi za na amsa a ce eh fa yi zo alaihi dalilin wannan sai Allah ya ba su nasara saboda ta ali kawai da ya zauna da annabi sai Allah ya ba su nasara ثم يأتي زمان ولزام يجوز بينك فيقال شافي يجيكم من سهب أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شن تجنكو أكون دي لونا دا المجرى النبي شي دي لونا دا نبا أكون دي لونا دا صحابي كما أبو حنيفة أبو حنيفة أوازو كما يجي كلا صحابي دي يوا سنكام تدي أبو حنيفة fayyukanu na amsa ce fayyukahu dalilin wannan sai Allah ya ba shi nasara domin alfatu burin da ake yi shi ne na nasara inna fatahna laka fatahan mubina thumma yati zamanu zamani na uku zai zo fa yuqal ja yajikum man sahiba sahiba ashabin nabi a cikin ku akwai wanda ya zauna da almajiran sahabban annabi fa yuqal na ja ce fa yuqahu kuma an suka fita yaki sai Allah ya madaukakin sarki ya warda nasara ka tsaya kawai ka shiru kai ta dabbobi a kan wannan hadisi to ban da dabbobi abubuwa da yawa zai gaya ma da yawa na farko da iya wannan hadisin kaga wannan wannan tarkatsun da ake yi da yan qur'ani iya wannan hadisin ka kalle shi da shi zaka kore shi ko karanta ayoyin da hadisi ba domin zai baka haske da yawa cewa lallai almajiran annabi su suka kowa fahimtar annabi shi za a malamai suke cewa ba wata aya da annabi bai fassara ba aka ce ni dalili suka ce ko dai domin shi Allah ya saukar wa kuma babu wata aya da bai aiki da ita ba domin ta mai rana ya ya dai mu annabi suke sai ni ne ke kana hulqul qur'an dabi'un da gaba ɗaya qur'ani sai malamin suka ce akwai da ya fassara aya da baki akwai wanda kuma aikaci shi ke alƙawar wajen ne magana da aiki a hankalce ka kasan ni yanzu ba karatu nake ba kuma na ta shigar da nawa bayanan a ciki to shi annabi da aka aiko shi kawai sai shiru shekara ishirin da uku kawai ba zai magana wajen da ce wal asr inna lil insana lafi kusur kuma ya koma in shiru kai kana ta bayani kuma ka hana annabi bayani awa kan gani ba zai karbi wannan ba duk wanda ya zauna da su a ka'ida sai ka shugabanci mutane kuma za ka yi shugabanci mutane dole wani ya saba wani ina jara'a da kai shi ba zai jara'a ba kenan kawai mani hadisin da ko huwa motar wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mushida Allah ya jure da mu wannan jure ne wannan hadisin yake nuna fadlus sahaba fadlus sahabi na biyu barakatun sahabatul kiram albarkat almustamidda min ittiba'i ya rasul wacce ta tsore saboda biyayyar da suke wa annabi su suka fi kowa fahimtar annabi shi za a zanto wato rayuwarsu ta fi kowace haske domin rayuwa ta ga daga daga ne idan aka fasa gano hadisi ko aya a kan abu da ya kai imam malik da yake ce ce amalu ahalin madina kawai ya ɗan madina suke abin domin ɗan garin ne ya ce to tunda ba mu samu hadisi a kai ba ga yadda yan madina suke shi ke kuma har yanzu har gobe ka je madina za ka ga rayuwar ta fita kowa ne sun za ka ga rayuwa ake a nitsa madina rayuwa domin ya sa saboda annin annabi ya zauna sun fi kowa kyawa wanda biyu to shi ne wanci zamun bil qur'anil karim amruhu wa nahyu zaman su da annabi da yadda suka nazarci alqur'ani ne girma wajen bin umarninsa da hani عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قلبي النبي في مضي على خير المتعين دون وند المتعين لا من يجلس قلبي كما في شكرا دري ثم الذين يدونه زنون لسدوا أبعين سدوا تابعين ثم الذين يدونه زنون لسدوا أبعين تابعين تابعين ثم يجيء أقواما تو النبي يقول باين وإن قلبي قد أقوم su so da haka sai wasu mutane daban su zo tabi'u da hadatu a hadin da ne su kuma rantsuwar da yanzu tana da gaya shida da mutum ya zo an zo zai ba da shida kafin a ce ya rantsu zai ba billahi la ilaha illa illa huwa kaza aka ko ba haka ake ko ji ina jin wani a rediyo ya wuce irin sojojin bakan nan yan maganar da zai ta minti uku ya rantsuwa ta fi goma akan maganganu kuma wani ne ke karewa daga yan siyasa kuma dan kowa yake cikakkiya ne billahi la ilaha illa huwa irin da yake ni dai din na irga kawai ne shiru ina sauraron rediyo a wannan yan maganganun da ke yayi rantsuwa ta fi nawa kuma ƙarya yake ya rayuwa za ta cewa haka wa yaminu shahadatu kuma rantsuwa sai ita ce tilinsa shi ga ra'ayi a kotun musulunci za ka in ma zan kana fara rantsuwa sai a ce wa yake karanci domin rantsuwa tana da muhalli wa yake karanci kuma yawan rantsuwa alamu ne na rashin gaskiya yawwa عن عمران بن حسين عمران بن حسين الله يقرا masa ya dan kiyon da malaiku suke wa sallama قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي في خيركم قوم مبي الخير كتوني أي wanda kuke zamu gidi ne ثم الذين يلونهم sannan masu gun ثم الذين يلونهم sannan masu gun قال عمران عمران يقول لا أدري ban sani ba a zakarar da yin sallallahu alaihi wasallam ba su karnai au salata shin bayan annabi ya ce wato mabiya alkhairin kai rukun karni yace ni ya faɗa ko ku yace wannan ba ya manta dan kai wa annabi kariya kana nabi sallallahu alaihi wasallam amma ga wani hadisi a yazo ya faɗa ba ku kwanta yau shi ne an tattara su rukun hadisi inda ba a da kuma kawon ya kunu annabi ya ce bayan ku za a samu wasu mutane maha'inta ha'inci wala yi saman ba za a amince da su ba za a zama yanzu dukiyar ka sai tana kafa kafa illar ma wani za ka ga an gaji yana mu'amala da shi kuma daga wasu ce ɗan ya hure ba kullu to shi annabi ya ba za a mutu da su ba wa yastashhadu wa yashhadu la wa la yastashhadu ya hayya kai sannan su rika ba da shaida ba a nemi ba da shaida ba haka ga wai wani wani kuturu ya ga wani yana yawan mutewa ya tafi wata kotu ranar da yake yake da shi wani ne za kullum sai kawo ce sanar ya ce aiki da nake zuwa baya shi da kanya kuma shi ne da wallahi ka kiyaye kanka ita nake na zama haka sai a ce mata da ke kiyaye kanka ni ma ita nake na zama haka sai dai na biyu na uku kai wa yunziruna suna kuma yin bakanci mutum ya ce indai Allah kuɗi ya maka ne indai Allah ya ji mun da shi zan ba da dubu goma kyauta in Allah ya fito da shi a bar kuɗi ba kuɗin ya ce zan azumi biyar idan Allah ya sa mai ɗaki na ta sauka lafiya to zan ba da sadaka dubu ɗari wannan bakanci ne ba alkawari ne shi ne abin da ko kuma ko mutuwa gare ba za sai ka yi dan azumi goma to ka dora wa ƴaƴan ka gado na azumi eh shi ne malamai ba sabani akan nan annabi wannan ake da sabani gini na dogari na farilla na Allah ne wannan kawai mutum cikin azumi ya mutu an yi azumi sha biyar kafin a gama bai yi ba sai ya mutu ba wannan zambiya azumi don bai wanke ba yawwa kaga ya yi jiya ma ga bai kai lokacin da za a ce ana bin sa azumi ba ba zalla ba ce da za a ce ko a zuci ce yayi azumi sai za samu iko wa alal ladina yatawquna saboda haka sai da iko babu sallah ce idan ko ido yake karkada za a ce shi da ido ko da zuci ne yi da zuciyarsa sallah amma azumi babu wannan dama to idan ya mutu ba zancen rigima ko kwanan nan wasu mun yi wannan tattauna da su ana ji a yi ya nace waye ce shi an biya ko wani malami ne ke mutu sai an biya nace to ana ba zance ake biya ne ana abun baiwa Allah wajen azumi a kiran an fara azumi ba ta da lafiya an yi azumi ikirin da wani abu ta mutu wani azumi za ta babu to na ba kan ce kuwa in Allah ya yi kaza zan kaza shi ne imam malik yake kiran sa da kyautan barwa ta ke shi ba zai bace Allah ya ba walbani walbani kenan eh saboda haka in Allah bai ba shi ba ba dawa da an ce zai zaba gare shi ni ma yi ba ni ba shi ne illa ana yi mutum ya yi don wata biyan bukata duk da malamai suka ce shi ma ba a zo makaruni kawai mutum yanzu ya tashi kawai ya fara azumin nafila don wata bukata kaga wannan ai ya mutu sauki akan mu je ga gurin bokai ko gurin masu cin kuɗi ko misali to amma abin da malamai suke ce gwara ce kai azumin nafila ba da wannan niyyar wannan duke kai ta wasu biyu ya yi shi ne ku zama sunna kai aiki alheri sai kai ta wasu biyu ba wai kai aiki alheri don wani abu ba shi Allah ba ba ba su cin hanci to sai yayi wannan shi ne ba shi dole ya zama wai ya zama dole shi ne abin da aka kai azumi ne ko mutuwa ya biya ɗan su tun biya azumi goma ne ko goma in ba kai ku goma ba zai yi da kare mutu da hajjirin ta yi bare ku kuɗi ma ba haka za ku raba ba to shi ma azumin zai a raba muku kai na mutu jego biyu ke yi wani mace ɗau ɗaya a cikin idan ba ko da shi ke wannan shi da Allah yana kuwa ta da mafi ajin da eh in dai ba ta iyali ba shi ke amma abokan sa sun sani zai su sanar wa iyali domin a dauke man nauyi to wannan shi to kaga wa yuniruna wala yaqul suna yin bakance ba da cikawa sai annabi ya faɗi wata sifa ta hudu yace wa yadharu fihi musibat za ka ga suna yin cikita cikita suna kiba shine malamai aka ce baban kawai da kaga mutum ya yi kiba ba haka ake yi ba idan sun yana da wannan ɗabi'un kuma yana cin kuɗin haram yana yana kiba shi yake mutum yi ba wai kawai mutum ya zo dan kaga yana kiba ai yana bin Allah yana yaskuru wannan ai daidai ke yawa ai daidai ke ai da kamata ce Allah ya ruba ma asiri a kana bushewa ba kamata ba to wai da har yi musiman da ga su suna kewa باب قوله لا يأتي لا تأتي ناس سنة وعلى الأرض نفس مبسوطة اليوم باب النبي لا تأتي مئة سنة شكرا تجد بلا تسيوي با وعلى الأرض نفس المنفوسة اليوم أولا بنك ترى أقويني من باجي أكتنا annabi ya kalli da akwai yace shekara da duba za ta ci wayo ba yace a cikin ba akwai ne mun fashi a aja kamar yadda wani ya tambaye ya ji ya rasulullahi yace ne da alkiyama sai kan wani yaro a gurin yake kafin wannan ya farfara ya nuna yaro ne ba zara hadisin shi ne kafin wannan yaro ya farfara shi ba nan ne tambaya ya mutu kuma man ma ta gaba ya mutu shi ne abin da yake amma yanzu in ta more sai a kalli wannan a ce to ga shi ga har yanzu ma mura nan ba ta ji kiyawa wannan hadisin ƙarya ne da shi ne abin da ya labarai ne ya ce ko a nan aka kalla aka ce in shekara ta ɗari da zan zo gaba sai ko an ta hikiya ba ya ce ɗari ne ba domin kowa nan ko ya ce tun da ka san ɗari shekarun da za ka yi wa yanzu ka ɗora a kai in ma shekara ka sha uku yanzu dai ɗari da sha uku yau Allah ta iya mana to shi ne yake ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma kan sallabi nan nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha wata rana annabi ya mana sallar isha fi akhin na ya ce karshen rayuwarsa falan ma sallama kama da yi sallama ce yi miki ba za da shi ne a ra'ayta kuma lailata kuma hadi ku ba ni labarin wannan daren naku ne yau fa inna ra'ata da yati sanatin minha la yabqa mimma huwa ala zahri al-abd ahad in fa inna ra'ata da yati sanatin minha domin farkon wato shekara ɗarinta abin da ake annabi alaihi salatu wasallam yake nabi da wannan shine mawdul ahya'i mawdudi al-mu'asirina cewa wato farkon bayin da ta da yake zanar din yana farkon shekara ko kace karshen shekara ɗarin ta idan shekara ɗarin ta cike la yabqa min mawdu ala zahri al-ardi ahadin ba za ka samu kowa anan ba Tamo. To. to kaga wannan abu ne wanda yake a fili cewa shekara ɗari nan da shekara ɗari kowa ya mutu kana mutuwa kuma kiyama ka zaɓe inna la amdahu ilmu sa'a wa min al-jil ladayka wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir sanin ta kamar dai ranar da za a tashi alkiyama Allah ne kai ya sani amma alkiyamar wato yanzu wanda ya mutu jiya wanda ya mutu yau an yi kiyamar da dada mun san kiyamar da shi yawwa wannan za ka iya ganewa ka sani amma ta gaba ɗaya ta jam'u ba wanda ya sani da Allah ya samu kan nasu an sa'a ko yawwa ya samu kan an sa'a ti ayyana mursaha duka suna gurin Allah ba kuma sai qul inna ma ilmu inda rabbi wanda kuma yake inda Allah ya ce ahza saboda haka duk sai ya san da ka annaka asiyun anha saboda haka alkiyama ba wanda ya san da ita amma dan mutum a dake ku za a iya ganewa da wani ya mutu kiyama ta ta daya Allah ya mana mai kyau za mu zama lafiya za mu tashi babu ta harimu sabbi sahaba sabi ne zuwa babu da yake haramta zagin almajiran annabi alaihi salatu wassalam Allah ya kiyaye mu kada ya akwai tambaya wanda yake bayan sallama ya hukuncin janaba idan ta haɗu da wankan juma'a malaysia suka idan kai guda ɗaya ya talata guda ɗaya kawai ya isa an gane ko da wannan niyya guda biyu zuwa wankan janaba da wankan juma'a cikin ya isa idan ma ba mota wannan gabar yawwa sannan wadda ta mutu ana abinta da azumin ramadan har bayan sallah babba shi ne yanzu wannan muke malamai sun yi sabani a kansa cewa na azumin farilla domin ko ba bayan sallah ko bayan wata shida ne amma ba ta warke ba na al'ada tambaya ce ne to al'ada ce ta sa ta sha ba rashin lafiya ba to kaga wannan akwai malamin da ke ganin cewa shi wanda ke cewa ajiya shi ne ma suke karfafawa kan cewa wannan ai al'ada saboda zaɓar ta kaci ne domin ba kullum ake al'adar ba to amma malamin da suka yi sauki suka ce ai saboda an ba shi dama ke biya kafin wani ramadana kuma bai zo ba domin da na ga hadisi ingantacce ta ce mata sun kasance ba ma biya azumi ne dabdam azumin da ya zo wani kafin biya su kokari kuma har yanzu mata suna da wannan sakacin har yanzu to tun da wannan kofar sai suka ce shi ma har yanzu a lokacin baki ne ka ba wa mutum sai kuka yi a rubuce cewa zan biya ƙarshen watan oktoba haka kuka yi a rubuce sai kawai kaga na samu kuɗi yanzu da yawa sai ka zo ka ce bilahi da jije ka biya kuɗi na yanzu domin ka'idar da muke kai ba ta zo ba ba inda za ka je a karɓe kai ka ɗauko nauya kawai nauyin ba da biya zai ma kawai ku tafi yawwa sai da Allah kawai a dai maka ma ba ma ina tuni ba da Allah abin nan dan Allah ka ce maka mu yanzu kai za ka rika lodin cewa ka ka nemi taimako domin da ina da kai da Allah ka taimaka mun da abin nan tun yanzu na kamar ka samu bauta a bani yanzu amma ka'ida sai karshen wata ina yi kamar wannan misalin da to na to ai shi ne wannan kaga duk turancin da za a je a zo shi turoyoyin shi za su fassara misali tunda ya riga ya sa sharadi yanzu cewa kafin na ko na ai kusa din yana nan tunda dai bai tsallake na biyu ba ba ya za ta yi amma dai da na hango yau na zan da zai na hango ba da ta ba ya ce na da da wanda yake cewa cewa dan an sa wani kofi ko ba da a fahimta ta ni alima ji da babarin ta wa zan amur ji su ba a fahimta ta tunda an sa an ba da ikhtiyari eh cewa abun ko saboda haka duk da bai wuce wa mutum ba hanya ji ka ba a fahimta ta wannan fahimta ta amma ban san da yaran zara'a ba ran da yake na na na yawa wai duk wanda yake yi ne da rigima zai so yake ai on odi ko kai to kai ko to da zo in kana so a biya ka kuɗi kace farkon wata inda ya a nan baka je kan kuma kullun ko ko jiya baga da muke da justice kenan sai wai dai kullun jira dalili kake kallo wannan kullum muna ƙara samun sa a matsayin ilimi cewa da abin da za ka yi musamman muna da yan kasuwa da yawa a nan a zaune da abin da za ku yi da mutum ku rubuta kuma Qur'ani ma ke rubutu wannan abin yana janyo matsaloli da yawa ne haka mutane da yawa da ni da jura a ga gabanin guraren da na ba jura a yanzu yana da jini kai na duk da wani wannan ba na gamsu a duk da duk abin da kaga an rubuta kawai kai in ma ba ka gane yau ka ne da yawa mutane yanzu ana korar da a gurin aiki suna gane ba su sani ba saboda ba mu da hobi na karatu ba ba kowa ba ya san karatu shi da za ku ga yanzu ana ta intaji Allah ya kama da ba yace za a generation na jahilai to a generation din ai saboda yanzu duk da da ruwa ta san karatu saboda AI to da nuna magana da wata daga cikin kiyaye da zuwa Islamiyya ta koma makaranta malamin makaranta ce a sai makaranta take biyu da ta aka zo wani ko take dakar ba fa da gano yayi sai shi AI ki duba sai ki gano yace ai da gano shi ba yace shi zai fito da shi a AI in kika rubuce shi to marai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da malam baban gwale na jami'in mai ilimi AI ba jami'in mai ilimi ke shi abin da ka tambaye shi kawai zai baka Ita na ce muku Profesa magani yana makin a gaban mu na LL2. Ya yi da yawa ya ware wajen sha bakwai yake wannan duk zero ce. Ya waro sai ce kuma wannan garin legend gold. Wanda yake za mu ce wanda duk makin da yake ba wanda ya haura goma. Yake kawai abin da zani da babu zani da buci in. Ina ilo da mu. Shi daga alhamdulillah da kawai ya tafi. yanzu ko abubuwan da yake fama da su yanzu da talibai ke wanda suka maka ɗaya daga cikin jarabawoyi kuma mun yi magana da su mutum biyu daga cikin jaraba da aka yi ta ta fita da ta kambi da su ta wannan shekara an nuna mun bukulisin na gani wani dakta da yake biyu bayan nuna mun ce kaga wannan yake na maka ta makarantu kaza sannan na maka ta jiha kaza da kaza ya wani jiha uku yake na rabewa da Allah ko mutum ke ni yana da musulunci sai ba da wannan tara ce jama'a birge ta birge tana da wani sistem ita ma ta ce to yi ta an bakewa ta yanzu ba kai ta gaske ba